بسم الله الرحمن الرحيم الأداء من الخلق هرمان shi baiwa bayarwa Allah ya baka min alhalki ba kyauta kai kenan min alhalki daga halitta hirmanu wannan kamar hanawa ne kamar haramtawa ne in aka baka wannan abu والمنع من الله shi ko إحسان hanawa daga Allah shi ko ihsa ne kyautatawa ne idan dai mutane wato ta turan fuskoki malamai sun bayyana fuskoki kamar goyon guda uku waɗanda cewa idan dai halitta ce za ta baka abu to wannan kyautar da aka baka ba kyauta ba ce
نعم na farko ta fuska ta farko kusan guda biyu zuwa uku da suka faɗa shine cewa duk lokacin da mutum ya baka wani abu za ka samu wani farin ciki da samun wannan abin da aka yi نعم
da kuma ita kanta kyautar da aka baka za ka zama kana wato kokarin jin daɗi da wani aikata wani abin sha'awa نعم daga shi abin da ka samu ne to wannan abin kuma shine sababin da yake kashe zuciya zuwa wajen aharun layi da kuma bushewar zuciya ta wannan dalilin نعم
sannan har ila iya kuma akwai kamar tauyewar daraja a wajen inda za ka samu da shi abinda a cewa wanda zai baka Mm.
da akwai kamar tawaya ta daraja نعم a wajenka kai a wajen kanka نعم domin ko hadisi ma da ya zo a cewa ya yi hannu na sama Yeah.
shi ne shi ne yadda ula harin min wajen kulago Na'am.
to kaga akwai wannan da kuma tauyewa ga irin manya-manyan birni shi sa da yawa daga cikin su harin layi za ga cewa suna nisanta jin daɗi da wani shawarci da ran samu da hannun shawarci da da na ila yau kuma akwai wani a, karkata zuwa ga shi mutumin da ya baka domin ta koyaushe zuciya ai jibilar alahu bi man a sami ila ai duk wanda ya kyauta mata za a ga tana karkata koyaushe tana Gaskiya.
tana karkata zuwa wajen da shi sa ta nan wajen sai ya zama kyauta idan dai ba zai baka halitta daga nan wajen ashe ashe wannan abin da ga an bakan ashe ba ba wani abu ba ba ba abun nan bane Karbewa aka yi.
kaman karbewa aka yi ta wani bangare Isa ya ce kyauta daga inda daga halitta ne hirmani in an baka ma kaman hana ka aka yawa والمنع من الله shi ko hani min Allah daga Allah إحسان shi ko ihsani ne wannan domin shi a wajen Allah lokacin da ya hana ka kamar yadda muka faɗa a baya to ma ta dalili biyu ne ko na farko abin da kai karo kadan Allah ya ga cewa idan ya baka wannan abun duniya da lahira ba zai zama maka alheri ba ta yawa wata wani abin duniya ka nema ya zama wannan sababin abin da ya sa ka nisanta ga Allah ne ko kuma sababin abin da ya sa idan ka samu din watakila ya zama maka tawaya a duniya misalan kamar yadda muka bayar misali ka aiwa kana ta roƙon Allah ba ni mota ko ba na awa ma a ranar da ya ba kana ba kawai ka je ka haɗari a yanke kafa kaga aida ka san Allah ya hana ka wannan ne saboda wannan aida sai kai ta gode masa cewa wannan abun ma ai kai hana kai ma da yi shine ma kyautata maka ma ne. to wannan ta wannan bangaren kenan to shi sa Allah ubangiji madaukakin sarki zai maka wannan abu kuma ta fuska ta biyu shine cewa idan ya hana kan shi jin daɗi yake yi da roƙon nasa da kake kai domin idan kai nasa ne to so yake ya dinga jin sautin ka koyo shi ka roƙe shi in an jima ka kuma dawowa don ya zo a cikin hadisi cewa idan fasiki ya zo yana roƙo a wajen Allah sai ya ce da mala'iku ku sari ku bashi ku sari ku bashi ba na jin sautin sa ba na son sautin sa ba Mm.
ku bashi abin da yake amma idan na kusa da shi ne in ya zo ya roƙe shi a wajen sai ce a ku hana shi ku dole ta ku ki ajiye a gefe amma kada ku bai sun ga irin waɗannan abubuwan to irin waɗannan ne saboda Allah din yana son ka kusa da shi Mm.
shi yasa sai yake son kai ta roƙon nasa ba ita mazuwa kusa da shi domin zai yake ji muryar ta kama eh masoyinsa ne kai
جل ربنا ubangijin mu ka ce ya girmama أن يعامله العبد a ce ba waye mu'amala da shi نقدا hannu da hannu ya kawo abu ya bashi نعم فيجازيه kuma zai saka ka بالثياب.
masa ake saka ka masa da jiki ka'idar mutane manyan mutane shine bayan da za a yi ka zo wajen su ka kawo musu wani abu ko da na sayarwa ne ka zo ka sayar musu su ce maka ajiye ka dawo ajiye da ɗauko abin yanzu yanzu na ba نعم to ya ubangiji ko za ka zo kai masa aiki a nan duniya kuma sannan ya ce a sai ka je lahira kawai sana ka maka saboda haka bawa koyaushe yalla Allah ya masa abin da shi yake so din Allah ya masa a duniya ko bai masa ba to ya tabbatar cewa Allah ubangiji da kai sarki yayi masa a nan duniya kuma wani abu ya roka kamar yadda muka faɗa a baya to hanawai shine mai bici gare shi kamar yadda muka faɗa a yanzu yanzu nan cewa ta yi wata kila wannan abin ya zama masa ko nisanta ga Allah din ko kuma a ya zama a duniyan ma ya zama masa wata musiba kuma wanda zai zama ba zai iya wannan to shi sa sai Allah ubangiji madaukin sarki sai ya zama ya bashi wannan abin ko da bai sani ba to shi sa koyaushe shi bawa musamman ma wanda suke ahlul lahi aljanna su a wajen su waccan suna kiranta jannatul zuharif ne aljanna ce ta kawace kawace kawai amma su babbar aljanna a duniya a wajen su duniya da lahira ita ce sanin Allah ita ce jannatul ma'arif kenan aljanna ta sanin Allah saboda haka idan ka riga ka san wannan to karshen jin dadin aljanna kenan babu wata sama da ita duk waccan kawai wannan kawace kawace ce kawai wadda kowa da kowa ma da amma da kowa ma duk za su iya shiga wata amma na wannan to ba kowa ne zai shiga ta to shi sa din a nan Allah maɗaukin sarki sai ya bawa bawa wannan abun saboda kusanta sa da yi sai ya bashi wannan jannatul ma'arif wanda wancan karama ce ita ce jannatin sai a jirgin ta ita kuma wannan sai an je lahira sannan sai a bashi
na'am ka famin jaza'ihi iyyaka ala ta'ati ya isa ya isa kama min jaza'ihi ya iyyaka isa daga sakamakonsa
ala ta'ati eh a bisa bi da bi- bi- biyayya da kai masa an radiyaka an radiyaka laha ahlan ya ya sanya ka ka zama kai ahali ne ga na'am wannan yarda na'am wato ya isa a ce ubangiji madaukakin sarki wato ya isa a wajenka aikin da kai a wajen Allah na biyayya na'am ya isa kaman alfahari a wajenka a ce Allah ubangiji madaukakin sarki wannan kai a wajenka ya sanya ka zama kai ahali ne na wannan abin abinda kake yi din ka ji ka yarda da shi in bauta Allah kake ka samu wata nutsuwa na'am da wata mu'anasa ta ji wani jin daɗi da cewa a cikin wannan abin da kake to Allah ubangiji mai cewa wannan ya ishe ka babban sakamako ne Shi ne kashin sakamako da Allah ubangiji mai cewa kamar yadda Allah ke cewa Allah budullahi alaikum wa rahmatu ma da kamin kun min ahadin abadan haka Allah ubangiji mai cewa zargi saboda yana son nakun ne shi ta ya tsarkake waɗansu daga cikin da shi sa babban abin da ubangiji zai yi wa bawa shine ya ji yana yin ibada kuma yana jin daɗin ta na'am shi yasa can kamar mai hamziya ke cewa idza halaka hidayatu qalbak nashida fi ibadat al'ada idan Allah ubangiji madaukin sarki ya sanya shiriya a cikin zuciya ta bawa to sai ta zama tana yin aiki na ibada kuma tana nishadi tana jin daɗi sai ka tashi kana nabila amma ba za ka ji kasala ba kai raka'a dari ma amma sai ka dinga jin ma ai kai Allah Allah ma kake yi ko kuma ka ji ma ai ya za a yi aka ma har azuba ma ta yi ne in ma wani abin zikiri kake sai ka ji ma kai abu ne to irin wannan Allah ya sa maka shari'a a cikin zuciya ko kuma Allah Allah kake in wani abu kake cikin daren Allah Allah kake daren yayi kai kai kai ka tashi kai wannan abu bayan da in daren yayi ka dinga jin kasala kana cewa to yanzu fa na filfilin nan da aka yi ba yanzu gashi da ya to lokaci ba yayi in ko kuma a dan azumi da ake yi wace to yanzu fa za a sha wahala ga azumi ne irin dan wannan abubuwa na'am to duk irin wannan abubuwan in Allah ubangiji madauke sarki ya sa ka sai ya zama ka samu wannan wato ɗiban kewa ɗin da jin daɗi a wajen a wajensa koyaushe sai ya zama cewa in ma wasu mutane ne to ba za ka ji ni kasantar su da su ya jawo maka wani abu kamar yadda zai faɗa a gaba
ka fal amilina jaza'an ya isa masu aiki sakamako ma huwa fatihuhu ala qulubihim a bisa abin da ya zamo shi mai buɗe shi ne a bisa zukatansu fi da'ati a cikin nan na binsa abinda ubangiji madaukin sarki ya zama yana buɗewa a cikin zukatan wanda suke mafiya binsa su ne abubuwa guda uku akwai muhadara akwai muraƙaba akwai mushahada na farko bangaren matsayi ne na islam na biyu bangare na imani na bangare na uku kuma bangare ne na isa na'am kowane daga cikin bawa na'am idan bawa bai kai ba yana farko matsayi na farko to ana buƙatar sa uzula ya nisanci mutane saboda mai saboda a lokacin zuciyarsa ba ta riga ta yi ƙarfi ba idan ya shi- ya shiga cikin mutane za su iya zuwa ta hana shi wasu abubuwa da yake na ibada shagalar da shi da shawararsa da makamantar wannan abubuwa na'am to idan ya nisanta kuma ya zama ya kusanta ga Allah sai ya kai matsayi na na biyu wanda kuma matsayi na biyu shi kuma a wani lokacin cikin mutanen zai shiga amma mutanen ba za su hana shi abubuwan da yake zai zama da cewa ya shiga cikin su gashi yana tare da su amma kuma zai tsarce su zai zauna tare da su amma wani abu nasa ya tashi zai nisance su na'am ya tashi zai wani abu nasu na'am kuma zai nisanci abubuwan da suke da sauransu na'am idan ka kai wannan matsayi ya yi nisa kuma to sai ya zama musahabin mutanen kake son za ka yi ka kai matsayi kenan Ka- kai musahaba da su amma kuma ba za a yanda za a yi ɗabi'arka ta zama na cewa ta- sai dai ɗabi'a ta nasu a gare su amma su ɗabi'unsu ba su nasu a gare ka sara kai a wajenka kullum idan ka zauna kullum tare da su sai ya zama da cewa ɗabi'unka ne suke nasuwa amma ko mutum miliyan ne shaidanai ka zauna tare da su sai ya zama sun gyaru amma kai ba zai zama wannan abin ya taɓa ka ba sara ka sai ya zama a wannan lokacin kuma ka baro wancan uzula inda kake kana nisantar mutane kuma yanzu shi mutanen kake son ka shiga domin baka shigo mutanen kuma ba su gyara ba to kai kai matsayin da da kai kenan sara ka sai ya zama da cewa halinka ne yake nasuwa gare su amma halin su su ba zai nasu a wajenka ba amma an ba su komai baka shiga cikin su to kuma yanzu yanzu na yanzu na shiga kuma to halin kenan kaga an yi kabu gaba an kuma dawowa da halin da ake ciki kenan kuma yanzu ya zama wannan na'am to shine wa ma huwa muridahu alaihim min wujudi mu'anatin na'am alhamdulillah